الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله يوم لهدي شيدا قوة ربيع الأول شكرا تدبور اليهود دا أشرين دا تقوى هجرة wanda ya dace da 25 ga watan uku shekara ta 2007 miladiya za mu ci gaba da karatun littafin sharhul warakat wannan shine darasi na nawa 35 to na za mu tashi ne to jamil karanta mu ji بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى التعارض بين الأدلة إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل و... أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فإن كان عامين وأمكن الجمع بينهما جمع وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر وكذلك إن كان إن كانا خاصين وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر
wannan shine gundarin bakin da ke cikin alwarakat na imam zuwaini wato babin da za a shiga shine babi na at-ta'arud bainal adilla التعارض بين الأدلة wato alamun cin karo da juna ko fahimtar cin karo da juna tsakanin dalilai na shari'a wato mutum ya fahimci kamar aya kaza ta ci karo da aya kaza ko hadisi kaza ya ci karo da hadisi kaza ko hadisi kaza ya ci karo da aya kaza fatta'aruz in ma an yakuna baina nassin min alkitab wa nassin akhar minhu وإما أن يكون بين نص من الحديث ونص آخر منه وإما أن يكون بين نصين أحدهما من الكتاب والآخر من السنة domin al'adilla ɗin da ya sune waɗannan wato littafin Allah da kuma sunar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk abin da ba su ba ya samo asali ne daga cikin su kamar ijma'i zai samu asali ne daga alkur'ani ko hadisi haka kiyasi zai samu asali ne da madogara daga alkur'ani ko hadisi amma waɗannan su ne asalin dalilai yace za ta arada nutqani abin da ke nufi da nutqa nan gurin shine nassi ko na hadisi ko na aya idza ta'arada nutqani idan nassi guda biyu a zahiri suka ci karo da juna fala ya kalu to al'amarin baya wofinta daga ɗaya daga cikin ababen da za a ambata a baya in ma an ya kuna amai ne ko dai ya kasance duka nasin guda biyu ko ne am ne hazan nasu amun wa hazan nas am au khasai ne ko kuma kowane ɗaya daga cikin su khas ne au ahaduhuma amman wal akharu khassan أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر هذا ما كشي نوي كنا نفرق دي أن يكون عامين نبي أن يكون خاصين نوك أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا نهدك وشيني أن يكون كل منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر da in za ka samu ta'aruf ɗaya daga cikin waɗannan ababen guda hudu ne fa in kana ammaini wa amkana al-jam'u bainahuma jumi' idan kowanne daga cikin sa am ne kuma ya zanto zai iya yiwuwa mu hada su su biyun mu yi aiki da su to sai a hada su a yi aiki da su shi yafi fi فإن لم وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما idan an kasa a hada su a yi aiki da su ba zai yi a hada su a yi aiki da su ba to sai a yi tawakkufi mu kyale kowane nassi mu je mu ta binciken waɗansu dalilai din mu ga dalilan da za mu samu za su karfafa mana wannan ne ko za su karfafa mana wannan wato sai mu nemo dalil khariji mu kyale su waɗannan nasoshin kun gane ai shine yutawaqqafu fihi ma sai a yi tawaqqufi cikin su in lam yu'lam at-tarikh in ba a gano tarihi ba fa in ulima at-tarikh idan an gano tarihin zuwan kowanne cewa hadha an-nas huwa al-mutaqaddimu fil maji wa hadha huwa al-mutaakhir fil maji to sai mu dauka cewa al-mutaqaddim mansukhun bil mutaakhir يعني المتأخر نسخ المتقدم منهما ولكننا لا نستطيع الوصول إلى هذه النتيجة إلا بمعرفة التاريخ كنغاني أي فإن علم التاريخ فينسك المتقدم بالمتأخر وكذلك إذا كان خاصين هكا إن نسي قدابي دوسن زم خاص وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص كنغاني أي idan ɗaya ya kasance am ɗayan ya zanto khas to kuma shi al'am sai a yi takhsisinsa da khas wato wancan idan kana khasai ne yana nufin abin da muka yi idan kana amai ne shine zami kuma idan kana khasai ne da haka kawai faɗi magana da takaice kazalika idan kana khasai ne ma'ana kazalika al-hukm idan kana kilan nasaini khasan to yadda muka mu'amalance su lokacin da suka kasance amain haka za mu mu'amalance su idan sun kasance khassai ne amma in kana ahaduhuma amman wal akharu khassan fa yukhassasu al ammu bil khass a lokacin sai a mu'amalance su a matsayin alaka ce bain al am wal khass wa in kana kullu wahidin minhuma amman min wajhin wa khassan min wajhin idan kowane ɗaya daga cikin su ya zanto am ne in mun masa kallo ta wata fuskar kuma khas ne ta wata fuskar shi kadai to fa yukhassasu umumu kulli wahidin minhuma bi khusus al-akhar wadannan ababai sako ne dunkulalle mai fadi amma ya bayar da shi a dunkule yanzu yadda muka kalle shi a haka kila abu ɗaya kawai za mu iya yi shine na farko kiyaye takasimat din cewa kashi nawa ne kashi hudu in ma ya kuna عامين وإما أن يكون خاصين وإما أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا وإما أن يكون كل منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر wannan shi zamu iya rikewa yanzu sannan kuma sai hukunci a jumlace cewa idan dai har ya kasance amai ne kun gane ai kuma ya kasance za a iya yin jam'i jam'in su aiki da su to wannan shi idan ko ba za a iya yin jam'i ba to sai a yi tawakkufi har a gano tarihi idan an gano tarihi sai a yi da'awar wannan ya shafe wancan ina fata an fahimta idan aka kasa gano tarihi to za a yi tawakkufi a cigaba da bincike har a samo dalili da zai sa mu rinjayar da ɗaya nasan akan ɗaya wannan idan kana amain haka kuma hukuncin yake idan kana khasaini kama idan kana ahaduhuma amman wal akharu khassan to wannan ba wata matsala fa yukhassasu al ammu bil khass to amma idza kana kullu wahidin minhuma amman min wajhin wa khassan min wajhin akhar to shine yake cewa fa yukhassasu umumu kulli wahidin minhuma bi khusus al-akhar idan ma kalli idan wannan ya zama am to sai mu dauko taksisin wancan gefen sai mu yi taksisin am din da kenan to shi ma wannan din kuma ai yana da khas a wani bangaren to sai mu yi taksisin umumin da ke cikin wannan da shi wannan duk ba zai fito fili ba sai an kawo mai misalai amma yanzu a haka mun samu dai wata fikra amma dangane da takfimat din da kuma kaifa nu'amilu kulla qismin min hadhihi al-aqsam al-arba'a lakin mal amsala ala zalik shine abinda a cikin sharhi zai kawo amsala din likai tuhayya nafsaka tahiyatan jayyida hatta tastaw'ib hadhihi al-amsala kun gane ai na'am عني الأصوليون بمباحث التعارض والترجيح بعد مباحث الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس وذلك لأن هذه الأدلة قد يقع بينها تعارض ولا يمكن إثبات الحكم إلا بإزالة هذا التعارض مم.
واعلم أن التعارض بين نصوص الشريعة غير موجود في الحقيقة لكن قد يقع ذلك بحسب النظر بحسب نظر بحسب نظر المجتهد إما لنقص في علمه أو خلل في فهمه وهو تعارض في الظاهر لا يمكن أن يقع على وجه لا يمكن فيه الجمع أو النص أو الترجيح بني الأصوليون بمباحث التعارض malaman usulul fiqh sun ba da kulawa ta musamman shine uniya shi wannan fi'ilin da'iman ana yin bina'in sa lil majhul za a ce yu'na a fi'ilin mudari'in sa uniya fi'ili madi din sa uniya al usuliyun bi mabahith at ta'arud wat tarjih malaman usulul fiqh sun ba da kulawa ta musamman dangane da sasannin bincike a cikin at-ta'arud da kuma at-tarjih wato at-ta'arud fahimtar nassi kaza ya ci karo da kaza da kuma at-tarjih ma'ana taqawiyatu ahad ad-dalilain ala al-akhar rinjayar da ɗaya dalilin akan ɗayan sun ba da kulawarsu wajen ɓangarorin bincike na wannan ili- na wannan sashi ko na wannan babi kuma galibi sukan kawo shi ne ba da ba ba hisul adillati shar'iyya in sun kammala maganganu dangane da al'adilla a shar'iyya su ne alkitab wa sunna wal ijma wal qiyas wa zalika li anna hadhihi al'adilla domin su waɗannan dalilai na shari'a kad yaqa'u bainahuma ta'arud ta iyawa a zahiri aga kamar sun ci karo da juna ولا يمكن إثبات الحكم ولا يمكن إثبات الحكم إلا بإزالة هذا التعارض kuma ba zai iya yiwa ba a kawar a tabbatar da hukunci sai bayan an kawar da mai ta'aruf din da a zahiri ake gani dole sai an kawar da ta'aruf sannan a iya tabbatar da hukunci kun gane ai واعلم أن التعارض بين نصوص الشريعة غير موجود في الحقيقة wato cin karo da juna tsakanin nassoshi na shari'a abu ne da babu shi kwata-kwata lakin qad yaqa'u zalika bi hasbi bi hasabi nazar al mujtahid bi hasabi nazar al mujtahid amma ta iya yiwa a ga cewa ai sun ci karo amma wannan cin karo din ta hanyar nazari shi mai ijtihadi ne amma a zahiri a hakika ba sa cin karo da juna sai dai kai ko ni ko shi ya iya ganin ai wannan aya ta ci karo da waccan wannan sai zanto fahimtar ka ce ta nuna ma haka amma ba cin karansa kai ba kun gane ai babu yadda za a yi nassi na alqur'ani ya ci karo da nassi na alqur'ani ko nassi na hadisi sahihi ya ci karo da nassi na hadisi sahihi ko nassin hadisi sahihi ya ci karo da aya ta alqur'ani ba zai taba yiwa ba sai dai a ganin mai gani a binciken mai bincike a istihadin mai istihadi ya fahimci cewa akwai ta'aruf amma fi haqiqatul amr babu wani ta'aruf bainahuma kun gane ai shi yasa ce lakin kad yaqaw zalika bi hasabi nazar al mujtahid imma li naqsin fi ilmihi imma dan saboda kasawar ilimin sa aw khalalin fi fahmihi ko kuma an samu cikas a fahimtar sa haka yasa mai ilimi wani lokacin fahimtar sa sai ta tafi nesa da inda abu yake فهو تعارض في الظاهر لا يمكن أن يقع على وجه لا يمكن الجمع فيه أو النسخ أو الترجيح to irin wannan ta'arudu ne a zahiri a ganin ido a ganin mai gani wanda la yumkin an yaqa ala wajhin ba yadda za a yi a ce an samu ci karo da juna ta wata fuskar da la yumkin fihi al-jam'u baya iya wa a hada nassin bi ai aiki da su aw nasakh ko kuma daya ya shafe daya a lokacin sai ya zanto al-amalu lin-nasikh aw tarjih ko kuma a rinjayar da daya akan daya dan ya fi shi karfi a lokacin nan fa yu'malu bi ar-rajih wa yutrak al-marjuh wato dole dai idan an samu abin da a zahiri akwai ta'arubi to ɗaya daga cikin uku ne zai faru yamma i'malu dalilai ne ma'an an yi aljamu kenan yamma da'awan nasakh wa hadha la yumkinu illa bi ma'rifat at-tarikh wa imma tarjihu ahad ad-dalilain ala al-akhar rinjayar da ɗaya dalilin akan ɗayan dole ɗaya daga cikin waɗannan ababen guda uku ne za su faru وذلك وذلك لأن الأحكام الشرعية ما شرعت إلا لجلب المصالح
مم.
وكان الأولى بال- بالمصنف أن يؤخر بحث التعارض إلى نهاية الكلام على الأدلة كما جرى على ذلك غيره من أهل الأصول مم.
لأن التعارض يتعلق بجميع الأدلة مم.
لكنه خصصه بالكتاب والسنة لقو- لقوله إذا تعارض نطقان مم.
لأن المراد بهما قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم في المخصص المنفصل مم. yace wa kana al-aula bil musannif ko kare ki kafin nan gurin yace zalika li anna al-ahkam ash-shar'iyya abin da yasa muka faɗi waccan magana cewa baya yiwa ka samu ta'arudi baina dalilain ta yadda la yumkinu al-jam'u wa la yumkinu an-nasakh wa la yumkin at-tarjih saboda me li anna al-ahkam ash-shar'iyya ma shuri'at illa li jalb al-masalih don hukunce hukuncen shari'a ba a shar'anta su ba sai don jawo wa dan adam amfani kun gane ai wa kana al-aula bil musannif ya dace ga mawallafin wannan littafi shi al-imam al-juwayni an yu'akhkhira bahth at-ta'aruf da wannan babi na at-ta'aruf ya kamata ya jinkirtar da shi ila nihayatul kalami ala al-adilla har sai ya kammala magana akan dalilai na shari'a tunda yanzu yana magana ne akan dalilai na shari'a bai gama ba ya magana akan al-kitab ya magana akan as-sunna fa yabqa al-ijma' wal qiyas tartibin da malaman usulul fiqh suke bayarwa shine sukan fara magana akan alkitab sannan as-sunna sannan al-ijma sannan al-qiyas sannan sai su kawo babin at-ta'arud wa tarjih to amma shi yana gama alkitab wa sunna kafin ya shiga maganar al-ijma sai ya fa kawo babin at-ta'arud wa tarjih to shi yasa shi mai sharhi ke cewa da zai jinkirta shi a tun karshe ila nihayatul kalami al-adilla har sai ya kammala maganganu akan dalilai na shari'a malam malam sai Allah ya kai mu sati na gaba duk wanda ya zo yanzu ya koma ba wanda zamu bari ya shigo sai sati na sama kun gane ai wato kenan da sai ya bari har sai wancan kama jara ala zalika ghayruhu min ahli usul kama yadda waninsa cikin malaman usulul fiqh haka suka yi لأن التعارض يتعلق بجميع الأدلة دوما التعارض لا يا شافي دكان دليلai ba wai ya takaito bane akan alkitabu was sunna kadai zai iya yiwa a ga ijma'i kuma ya ci karo da wani abin da aya ta ce a fahimtar mai fahimta ya ga wannan ijma'in da aka hikaito to ai ya ci karo da aya kaza ko wannan ijma'in ya ci karo da hadisi kaza ta iya yiwa hakan ta faru kun gane ai? لكنه خصصه بالكتاب والسنة kun gane ita amma shi yana ganin ta'arud kawai zai faru ne tsakanin alkitabu was sunna amma al-ijma da al-qiyas ba sa shiga babu ta'arud li qawlihi danga abin da ya faɗa ce za ta'arada nutqani لأن المراد بهما دما بين ذلك نفيد النطقان أنا نقول قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم في المخصص المنفصل kun gane ai wato uzurin da za a baiwa Imam al-Juwayni me yasa ka kawo babu ta'arud bayan baka kammala magana ba dangane da adillati shar'iyya yace a ni a fahimta ta ai ba a samun ta'arud tsakanin ijma'i da aya ko tsakanin qiyasi da aya ko hadisi ana samun ta'arud ne bainal kitab wal kitab aw bainas sunnati wal kitab aw bainas sunnati was sunna shi shine dalilin sa kun gane ai wa qawluhu قوله إذا تعارض نطقان التعارض لغة تفاعل من العرف بضم العين وهو الناحية والجهة كأن الكلام المتعارض يثق بعضه في عرف بعض أي ناحيته وجهته فيمنعه من النفوذ إلى حيث وجهه مم.
وهو إذا بمعنى التقابل والتمانع
wato wannan kalmar ka ganta ba wasali amma za ta iya ihtimalin wajahi hudu in ka ga dama ka ce al'urq wanda shine abin da mu muke ciki yanzu in ka ga dama ka sake rubuta ta sai kuma ka ce al'irq in ka ga dama kuma ka ce al'ard idan ka ga dama kuma ka ce al'arad kaga in aka yi ta ba wasali sai ka rasa ya za ka karanta ta to amma irin wannan yadda za ka yi shi ne idan mai ita ya ce karanta min ita ko ko faɗa min ma'anarta sai ka ce a samun ita cikin jumla in ka sa min ita cikin jumla ne kuma zan tantance maka ma'anarta gina mun zance gina mun jumla mufida da ita ni kuma zan iya faɗa maka me ma'anarta amma in baka gina mun jumla mufida ba to ba zan tantance maka ma'anarta ba da annaha tahtamil aksara min ma'ana kun gane kun ga al-urd shine yake fasara shi yanzu shine al-jiha idan aka ce urd al-yamin ma'ana jihat al-yamin urd al-shimal ma'ana jihat al-shimal kun gane ai annahiya wal jiha shine al-urd idan kai wa ainun me damma كأن الكلام المتعارض wato kamar ana son a ce shi zancen nan da ya ci karo da juna wannan zancen daga nan ne hadha kalam min hadhihi al-jiha wa hadha kalam min hadhihi al-jiha yani al-muta'arid yaqifu ba'dahu fi urd ba'd kamar zantuka ne guda biyu kowanne ya tsayawa dan uwansa a inda ya taho ay nahiyatahu wa jihatahu fa yamna'uhu min an-nufuz ila haythu wajhahu ila haythu wajhuhu sai ya hana shi tafiyar inda ya kamata ya tafi فهو اذا بمعنى التقابل والتمانع ده هكا التعارض انا نفهم مي التقابل تهو مجمع التمانع هنا جونا ين ايكي وان النفس يا تهو من الجنوب يريد ان يتوجه نحو الشمال وهذا النفس من الشمال الى الجنوب فتقابلا في الطريق فمنع كل واحد منهما صاحبه من المضي الى جهته الى حيث اراد ina ba ta fahimta wato kamar nasi kaza ce yi kaza nasi kaza kuma ya ce karka yi kaga sai taho mu gama kenan dan wannan da yace yi kaza ya umarce ka ka tafi wannan kuma da yace karka ya hana kaza ina fata an fahimta to daga naka samu at-ta'arud daga al-urdu ne wanda yake nufin annahiya aw al-jiha idan ka ce fulanun muta'aridun li fulan bi ma'ana mutaqabilun lahu kamar ya taho daga kudu ka taho daga arewa sai kuka ga tibas a hanya kun gane to amma idan an ce al-irq kaga wannan ana nufin mutunci al-irq mutuncin dan adam sai aka ce shari'a ta zo don ta tsare mutunci don haka ta haramta me ta haramta zina don a cikin zina akwai zubar da mutunci a iya samun ɗa da baya da uba haka ko ƙarshen rashin mutunci a duniya ce mutum baya da uba da yake jinginuwa zuwa gare shi sannan ta hana ƙage kai wa mutum kazafi dai idan kai masa ƙage ka zubar masa da mutuncinsa amma al'ard wato sifa kenan sifa ko alama za a iya cewa ma hiya aradu hadal marad menene alamomin wannan cutar me ya sifofin da wannan cutar take gadarwa amma al'arad kayan alatu kenan turiduna arada dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim an gane ku tabtaguna arada hayati dunya fa inda Allah maghanim kathira wato dai kaga inda zaka shafe wasalin duk dai kalmar adadin haruffanta nau'ikan haruffan duk ne عين الراء ضاء فأماكما المعنى يختلف باختلاف الأشكال ويا أكي وسليكم سيما أنركما تتنجا malam ku yi ta tsayar da su ba sai kuma na yi ta tsayar da su ba malam sai Allah kai mu sati mai zuwa yanzu ya gama magana akan me at-ta'arud min haythu lugha to a shari'a fa me ya at-ta'arud a islahi
وذلك كأن يكون أحد الدليلين يفيد الجواز والآخر يدل على المنع وكل منهما مقابل للآخر ومخالف له amma idan a islahi aka ce me a ta'arud sai ka ce taqabulud dalilai ne shin karin dalilai guda biyu bi haisu yukhalifu ahaduhuma al-akhar ta yadda ɗayan su zai saba wa ɗayan hadha ya'muru wa hadha yanha hadha yuhallilu wa hadha yuharrim وذلك كأن يكون أحد الدليلين يفيد الجواز كما إذا ما ɗaya daga cikin dalilan yana fa'idantar da halacci wal akhar yadullu ala al man'i ɗayan kuma ya nuna me kar ayi abu fa kullu minhuma muqabilun lil akhar wa mukhalifun lahu qawluhu fala yakhlu qawluhu fala yakhlu ay al amru wash sha'n min arba'i halat al ula an yakuna bayna dalilayn 'ammayn والثانية أن يكون بين دليلين خاصين والثالثة أن يكون بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص الرابعة أن يكون بين دليلين كل واحد منهما عام من وجه عام عام من وجه وخاص من وجه آخر جميل وانا عيبة من شرحي بقى اهه والمراد والمراد بقول المصنف إذا تعارض نطقان أي نصان من قول الله تعالى أو من قول رسوله صلى الله عليه وسلم جميل أنا ما بس من شرحي بقى مهم.
أما الحالة الأولى فللخروج من التعارض طرق idan muka ɗauki alhalatul ula wa hiya an yakuna ta'arudu baina dalilaini ammaini shine ce falil khuruji min at-ta'arud turqun yadda zamu yi mu fita daga wannan matsatsi na cin karan da muka fahimta to akwai hanyoyi daban-daban ga ɗaya daga cikin hanyoyin الأول أن يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين mm.
ويجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا ينافذ الآخر Mm.
والجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول Mm.
لأن فيه العمل بكلا بكلا الدليلين jamil kun gane wannan ai wato sai mu yi kokarin mu hada su mu yi aiki da su ta yadda cin karan bai faru ba mu ce to ai wannan yana nufin kaza ne wannan yana nufin kaza ne ta yadda ba za su ci karo da juna ba ina fata an fahimta kamar wani ya zo ya ce maka ai wane ji ya yi tafiya ne bayan sallar la'asar sai wani ya zo ya ce a'a bai yi tafiya ba sai dab da magariba kaga cewa ya yi tafiya ya ci karo da bai yi tafiya ba to amma idan muka kalli zantukan guda biyu sai mu ga ba su ci karo da juna ba ta hakikanin ma'ana domin da yace sai dab da magariba dab da magariba din meye shi ma ba bayan dai la'asar bane ba bayan la'asar din da ne ina fata an fahimta sai dai fa in wancan yana nufin bayan sallar la'asar ma'ana ana gama la'asar ya tafiya wancan kuma yace a sai dab da magariba to wannan hakikanin ta'aruf kenan amma wani ce ai bai tafiya ba sai bayan sallar asar wani ce a ya yi tafiya bayan asar wani ce a bai tafiya ba sai dab da magariba kaga a zahiri kamar zan cikan sun ci karo da zuna lakin yumkin al-jam'u bainahuma bihaythu nuti hadha al-kalam ma'anan wa nuti hadha al-akhar bihaythu la yata'aradan to hada dalilai guda biyu ko ne ka bashi ma'anar da ta dace wannan ka bashi ma'anar da ta dace duk da ba su ci karo ba to shine ake kira al-jam'u wannan ita ce at-tariqatu al-ula an yujma baina ad-dalilain wa yu'mal bihima ma'an shine yace al-jam'u aula min at-tarjih ka hada dalilan guda biyu kai aiki da su yafi kace ka rinja da daya akan daya dan in ka rinja da daya to zaka aiki da wannan ka bar wannan to ta wa wanda ka bari din shi ma ana umarta ka da shi har yanzu kenan ana bin ka bashin baka yi aiki da shi ba amma idan ka yi aiki da dukkan dalilai guda biyu kana jin babu bashi akan ka ka sauki shi yasa suke cewa aljam'u aula min at-tarjih wannan yana daga cikin maganganun su suna nufin idza ta'arada dalilani zahiran an najma'a bainahuma fa na'mala bihima ma'an aula min an nurajjiha ahadahuma ala al-akhar idan sun ga dama sa iya faɗin wani zancen su ce i'malu dalilaini aula min ihmali ahadihima duk da magana ɗaya ce i'malu dalilaini aiwatar da dalilan guda biyu a aiki aula shi yafi min ihmali ahadihima sama da jefar da ɗaya ka ɗauki ɗaya kaga dai shine dai me aljamu aula min at-tarjih wannan dai yaruka ne nasu sukan yi amfani da waccan sukan yi amfani da wannan amma duk abu ɗaya ne in nihaya zai kawo maka misali
ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم إذا دبب الإيهاب فقد طهر mm.
أخرجه مسلم مسلم عن ابن عباس Mm.
وعند أهل السنن أيما إيهاب دبب فقد طهر Mm.
وقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا من عصب الميتة من الميتة بإهاب ولا عصب وهو حديث عبد الله بن عكيم Mm.
فهذا معارض في الظاهر للأول Mm.
وجمع بينهما بأن الإهاب اسم لما لم يدبر Mm.
وبعد الدبغ يقال له شن وكربة Mm.
فيكون النهي عن الانتفاع بالإهاب ما لم يدبر Mm.
فإذا دبغ لم يسمي إهابة Mm.
فلا يدخل فلا يدخل تحت النهي Mm.
قال في سبل السلام Mm.
وهو جمع الحسن Mm.
وفي المسألة أقوال أخرى da misali na farko sai kawo waɗannan hadisai guda biyu hadisin farko na ta idza dubigal ihabu faqad tahura idza dubigal ihabu faqad tahura idan an riga an je mai fata to hakika ta tsarkaka fata ta dabba in aka riga aka je mai ta to shikenan ta tsarkaka ma'ana ta tsarkaka za a iya hawa akai ayi sallah za a iya alwala za a iya duk ibada akai kun gane ai sannan a iya sarrafa fatar wajen yin tufafi ko a yi takalmi ko a yi daka ko abin nan balan sai sati mai zuwa ka dawo da Allah kai mu da kayi latti da yawa ne ya hakuri kuna da yawa ni abin dubi ga fakat fahura kun gane ko wato kenan ihab ana nufin mai fata dubi idan an jeme ta an sa gwangwarasa an jeme ta ko wani chemical an jeme ta to shikenan gwangwarasa in ce ta baku dariya ba ku karanta hausa ne duk ko yanzu yan birni ne ba ku yi zaman kauye ba nan gaba idan aka yi idan muka yi wasa hausan ma za mu rasa ta baka san gwangwarasa ba a ya kamata a cikin kuna a ce abu da ba mala abubakar ai kasar gwangwarsa yawwa abin da ake je mai fata da shi idan aka halaita aka kakkafa kusa sai a daka shi kamar gari ake dake ta sai gari a kwaba ta da ruwa duk sai a sassa a bayan fatar haka idan ta yi ne sai a zo a je mai duk sai a kankare wannan tantanin da ke jikinta sai ga buzu ya yi tsaf ana hawa ana sallah da shi ba ga ruwa da ba yanzu kai ta tarawa ba ga ruwa da gwangwarsa إذا دبق الإهاب فقد طهر الإهاب فاتا فقد طهر إذا أنجمي وأن حديث مسلم يرويتوش حديث أهل السنن من ذا الله أيما إهاب دبق فقد طهر أو ترواري كده قوة إلم فاتا تي أكا جيمي تتازم من tsarki wato ko da dabbar bushe ce ragon ka ya mutu yanzu to ya halatta ka je ka fede naman ka zubar ko ka ba karnuka su ci fatar kuma ka je mai kai amfani da ita ba lalle sai dabbar da aka yanka ba tunda manzo Allah ce ayyuma ihabin dubiga duk fatar da aka je mai me faqad tahura to kuma a nan gurin wata mas'alar za ta zo ta fiqihu ba ruwanmu da ita shine ko da fatar dabbar da dama tan fil asli cin wannan dabbar haramun ne mun yadda dabbar da take ta halal sawa'un an yanka ta sawa'un mushe ce fatar ta in aka je bai ta zama mai sarki amma dabbar da dama fil asli an haramta cin ta kamar jakin gida kamar kare kamar alade shin fatar sa idan aka zo aka je mai ita ma ta yi tsarki ma iya sallah kai ko ba za mu iya ba dan manzo Allah ce ayyuma ihabin dubiga kuna fata an fahimta faqat tahura kaga ayyu din na ai shartiya ce shartiya ce ihabin kaga a nan gurin na kira fi su yaƙi shar wa mimma yufidul umum to wannan dai wani abu ne daban ba shi muke magana akai ba amma na halarto da kokolwar ku akai zai ku duba bulugul maram sharhin sa da sauran littattafai Allahumma amin wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la tantafi'u min al-maytati bi ihabin wala asar kace al-mayyitati dace al-maytati dai ne ko a ce al-mayyita ko a ce al-maita waɗansu malaman suna bambance tsakanin mai shadda da mai takfif su ce akan ce almait ga abin da ya kasance matacce almayit ga abin da zai mutu nan gaba Allah ce da manzo Allah innaka mayyitun innahum mayyitun an faɗa masa haka ne lokacin yana da rai ko bayan ya mutu mayyitun bi ma'ana sawfa tamutu sawa'un gadan aw ba'da gadin ba'da salatin aw aksar innahum mayyituna kadhalika fima ba'd yani mayit wanda bai riga ya mutu ba mayit wanda ya riga ya mutu shi ne nake cewa a ya sa ili tafsira maitin wa mayitin fadunaka qad fassartu ma kunta tas'alu wa ma kana za ruhin fadhalika mayitun wa mal maitu illa man ila al qabr yuhmalu wa mal maitu illa man ila al qabr yuhmalu ma'ana wanda ya riga ya mutu gaba da sai a ce mait wanda zai mutu nan gaba mayit amma dan suka ce ka iya daukan ɗaya a matsayin ɗaya duk ɗaya ne amma dai suka mamace haka bisa ga haka la tantafi min al maytati bi ihabin wala asr haka ba Allah ce hurrimat alaikum al maytatu kaga ai ya riga ta riga ta mutu ita dabbar kenan ba wai kafin ta mutu ba la tantafi min al maytati bi ihabin wala asab kar ku amfana a jikin mushe da ihab wato ainihin fatar ta wala asab ko jijiyoyinta dan su laraban da sukan yanki jijiya a jikin dabba bayan ta mutu don su yi wani daure dauren ko wani abu da shi ko hadisu abdullahi bin akim ko akim ko ukaim ban samu na yi ta hakikin sunan nasu ba ko ukaim idan an yi tasgiri fa hadha mu'aridun fi zahir lil'awwal wannan hadisin na ƙarshe da yace kar ku yi amfani da fata a jikin mushe kaga ya ci karo da wancan hadisin da yake cewa idza dubiga al-ihabu faqad a zahiri kamar sun yi mai sun ci karo da juna ina fata an fahimta to kuma kowanne hadisi ne am domin idza dubiga al-ihabu faqad tahur kowace irin fata aka je mai ta zama mai tsarki sannan ayyuma ihabin dubiga faqad tahura kaga nan wannan menene hadisi ne mai am shi kuma wancan da yace la tantafi'u min al-maytati bi ihabin wala asabin shi ma am ne a jikin mushe kar ku yadda ku amfana da fata ko kaza kaga ihabin anan shi ma na kira ne fi siyakin nahayi shi ma kuma fi umum domin la anan nahiya ce la tantafi'u min al-maytati bi ihabin wala asab shine kaga anan gurin hasala ta'arud bayna ad-dalilain al-ammaini to shi ne ce me fa jumi'a bainahuma sai aka hada su aka yi aiki bi annal ihaba ismul limalam yudbaka akan ce ihab ga fatar da ba riga an je mai ta ba wa ba'da dabgi amma in an riga an je mai kuma yuqal lahu shan ba a ce mata ihab sai dai a ce shan ko kirba shannu ko kirba ita ce muke cewa salka a Hausa wato da an je mai fata a lokacin ta zama salka ko da mukan a Hausa fata a lokacin ba a je mai ba idan an je mai kuma ta zama mai buzu za a jeme ta zama buzu idan da aka jeme sai aka sarrafa ta za a rika zuba ruwa a ciki to kuma ta zama mai salka kun gane fa yakunu nahyu an al-intifa'i bil ihab sai ya zanto hani wanda ya hana ayi amfani da al-ihab to wannan ya tabbata ne malam yudbag idan ba a riga an jeme ba fa iza dubiga amma idan an jeme fata lam yusamma ihaban fatar da aka jeme ba a kiranta da suna ihab sai ya zanto hadisin la tantafi'u bi ihabin baya magana akan ka kai da ka je mai fatar ka yana magana akan wanda yake sarrafa fata bayan bai bai ba bai je mai ba to kaga anan gurin ta'aruf din ya kau dan kowanne an bashi ma'anar da ta dace fa la yadkhulu tahta an-nahy da haka kenan ba zai shiga cikin karkashin hani ba qala fi subulus salam imam sanani ya faɗa cikin littafin subulus salam yace wa huwa jam'un hasanun wannan jam'i ne mai kyau wa fil mas'alati aqwalun ukhra a cikin matsalar a kodin zantukan daban na malamai amma shi ya kawo maka wannan dan ya yi amfani da ita wajen wannan misali kun gane ai
الثاني أن يجعل أحدهما ناسكا ناسكا للآخر وهذا إذا علم التاريخ بأن علم السابق منهما ويكون المتأخر ناسكا له ويعمل به دون المتقدم ومثاله قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم فهذه الآية تفيد التخيير بين الصيام والإطعام وترجح الصيام وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم يفيد تعيين الصيام أداء في حق غير غير المريد والمريض والمسافر وقضاء في حقهما وهي متأخرة عن الأولى فتكون فتكون ناسخة لها بدليل قول سلمة سلمة بن سلامة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويبتدي حتى نزلت الآية آية التي بعدها فنسختها
misali na biyu shine a samu mai at-ta'arud baina can ya ce at-ta'arud baina dalilai ne amai ne kashi na biyu shine mai a hanya ta biyu na tunawanta hanya ta biyu kai ta fita daga cikin at-ta'aruf hanya ta biyu ita ce an yada an yada ala ahaduhuma nasaka lil akhar mu dauka ɗaya nasin ya shafe ɗayan wa hada idza ulima tarikh bi an ulima as-sabiq minhuma wannan idan an san tarihin zuwan kowanne an san wanne ya riga zuwa fa yakunu al-muta'akhiru nasikhan lahu sai wanda ya zo karshe ya shafe na farko wa yu'malu bihi duna al-mutaqaddim sai aiki da na karshen ba za a yi aiki da na farkon ba ga misalin sanan fadin Allah ta'ala fa man tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum wanda yayi tatawwuyin alkhairi to wannan zai zama masa alkhairi din amma ku yi azumi shi yafi yace fa hadhihi al-aya tufidu at-takhayyur bayna as-siyami wal it'am wannan aya tana fa'idantar da bayar da zaɓi ko dai mutum ya yi azumi ko ya ciyar wa turajjihu siyam kuma nan take kuma tana nuna cewa amma kai azumin shi aka fi so wato farkon lokacin da aka shar'anta azumi an shar'ata an shar'anta shi ne bisa ga zabi in ka ga dama kai azumi in ka ga dama ka ciyar da miskini to bai kawo gabar da ta dace a ce ita ce mahallin shahid din ba dan ya kamata da ya faru daga alal ladzina yufiqunahu fidiyatun ta'amu miskin waɗanda ma za su iya yin azumi din in sun ga dama sa iya ciyar da miskini sai aka ce faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wanda a madadin ya ciyar da miskini ɗaya sai ya ƙara ya ciyar da biyu ko ya ciyar da miskini uku a madadin yini ɗaya to wannan alheri ne yawa kansa amma dai wajibinsa shine mai ciyar da miskini daya amma sai ya kara akan ciyar da miskini daya ya ciyar da biyu ko uku wannan fa huwa khairul lah alheri ne gare shi amma sai Allah ce wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun amma ku yi azumi din shi yafi alheri a gare ku in kun kasance kuna da sani abin nufi dai a nan gurin shine farkon lokacin da aka shar'anta azumi an bayar da zabi wanda ya so ya azumi wanda kuma ya so ya yi mai ya ciyar da miskini sai ayar a ƙarshe ta ce amma wa anta sumu khairul lakum inda za ku yi azumin shi aka fi so kun gane wa qauluhu ta'ala to sai mu hada wannan da fadin Allah ta'ala faman shahida minkum shahra falyasum duk wanda ya halarci azumi cikin ku to ya azunce shi wanda ya halarci watan ramadana cikin ku to ya azunce shi yufidu ta'ayina siyami ada'an wannan gaba cikin ayar tana nuna dole ne yin azumi kuma yanzu da zabi ne amma yanzu ya zama me ya zama dole ada'an fi haqqi ghayril marid a haƙƙin mutumin da ba mara lafiya ba wal musafir ba matafi ba wajibi ne yayi azumi a matsayin sa na ada'i wa qada'an kuma wajibi ne yin azumi ko da qada'i ne fi haqqihima a haƙƙin al-marid wal musafir wa hiya muta'akhiratun an al-ula ita wannan faman shahida minkum shahra falyasum ita ce ta zo a ƙarshe ta farkon ta riga ta zuwa fatakunu nasikatan laha sai ta zanto ta shafe ta bi dalili qauli salamata bin al-akwa saboda faɗin wannan sahabi salama ibn al-akwa radiyallahu anhu yace lamma nazalat wa ala allazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin yayin da wannan aya ta sauka kana man arada an yuftira wa yaftadi to sai zanto cewa duk wanda ya ga dama zai iya shan ruwa ba tare da yayi azumi ba wa yaftadi sai ce da miskini daya wanda kuma ya ga dama ya azumi hatta nazalat al-ayatu allati ba'daha fa nasakhataha har zuwa lokacin da ayar da ta zo bayan ta sai ta sauka sai ta shafe ta wato ayar shaharu ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wannan gaba sai ta shafe wa allazina yutiqunahu fi diyatun ta'am miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun abin da yake so ya taimaka a nan gurin da shaidar wannan sahabi salama ibn al-akwa anna qawluhu ta'ala وعلى الذين يطيقون يطيقونه فدية طعام مسكين هو الذي نزل متقدما وأن قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم هو الذي نزل متأخرا ولذلك لما حصل التعارض بينهما وعرفنا التاريخ أن هذا متقدم وهذا متأخر سلطنا المتأخر على المتقدم فنسخه وأزال حكمه لماذا؟ لمعرفتنا بالتاريخ كيف عرفنا كيف عرفنا التاريخ عن طريق شهادة هذا الصحابي الجليل وهو سلمة ابن الأكوع لأن الصحابة هم الذين عاصروا التنزيل وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلا وترحالا kun gane to wannan misali ke ne na yadda mutane za su koma zuwa ga annas idan an samu ta'aru sai hanya ta uku الثالث فإن لم يعلم التاريخ يتوقف فيهما إلى أن يظهر مرجح لأحدهما مرجح مرجح لأحدهما على الآخر فيعمل به وهذا هو الطريق الثالث وهو الترجيح وهو لا يكون إلا بدليل لأن الترجيح بلا مرج مرجح باطل باطل والترجيح والترجيح هو تقوية أحد الطرفين المتعارضين بدليل وللترجيح طرق كثيرة بعضها يرجع إلى إلى المتن وبعضها يرجع إلى السند وهي مذكورة في المطولات.
ممتاز. أبو أكو فإن لم يعلم التاريخ إذا أنكاس قانو تاريخي يتوقف فيه ما سأي توقف إلى أن يظهر مرجه har ya zuwa lokacin da za mu samu abin da zai rinjayar da ahadihi ma ɗayansu alal akhar akan ɗayan fa yu'malu bihi sai ya aiki da shi ar-rajih wa hadha huwa at-tariq ath-thalith wa huwa at-tarjih hanya ta uku kenan wanda ake kira da suna at-tarjih wa huwa la yakunu illa bi dalil baka yin tarjihi haka kawai dangane damar ka sai da me sai da dalili li'anna at-tarjih bila murajjih batil domin tarjih ahad ad-dalilain ala al-akhar bidun murajjih hada batil والترجيح هو تقوية أحد الطرفين المتعارضين بدليل كودا ونيا تنبيك ما هو تعريف الترجيح هذا هو الجواب تقوية أحد الطرفين المتعارضين بدليل وللترجيح طرق كثيرة ترجيح ينا دهنيوي دبن دبن بعضها يرجع إلى المتن ɗaya hanyar tana koma zuwa ga matani wa ba'dhu ha yarji'u ila sanad wata hanyar ta koma zuwa ga sanadi وهي مذكورة في المطولات دعاء بجيتو أتكين المطولات wato gaskiya wannan kan suna da faɗi inda malamai waɗansu suna faɗin wajen hanya ɗaya har guda hamsin wajen tarjihi tsakanin wadda take koma zuwa ga sanadi wani sanadi zai kalla idan abin hadisi ne sai kalli sanadi ya ga cewa hadisin da mutum ɗaya ruwaito wannan mutum goma suka ruwaito sai ya rinjayar da ruwayar mutum goma akan ruwayar mutum ɗaya kaga wannan abin ne da ya shafi sanadi wani zai ga cewa wannan hadisin jama'a ne wannan kuma guda ɗaya ne shaz ne kaga dole a rinjayar da ruwayatul jama'a la ruwayatul fard a shaz wani lokacin masu ga uluwus sanad daga cewa shi wannan mujtahidin ya kafa hujja da hadisi da in mun kidaya mazajen cikinsa ɗaya biyu uku hudu biyar shida na bakwai kawai sai manzon Allah wannan kuma in mun kidaya mazajen cikinsa sai mun kidaya mutum goma sannan na sha ɗaya manzan Allah sai a ce to wannan wanda hanyarsa tafi zama gajera ita tafi a abin nan dan koyaya a sanad kullama tala yani izdada ihtimal al-khata fihi duk lokacin da sanadi ya zanto da tsawo akwai ihtimalin yayu akwai rashin hardacewa ko kiyayewa kuma wajen hukunci aikinka yana karuwa duk lokacin da adadin mutane na karuwa sanadi aikinka yana karuwa dan kowane mutum ɗaya za ka yi masa hukunci a kansa shi kadai kun gane ai to hanyoyi dai da dama da suke ambata wanda da su ake amfani don tarjihi bai na dalilai ne na haka kawai ya ishara ya ce fil mutawwalat dan ba zai iya kawo su a nan gurin ba amma zai kawo maka misali wa misaluhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam misaluhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam man massa dhakarahu fala yusalli hatta yatawadda وهذا مروي عن بسرة بنت صفوان وأبي هريرة وجابر رضي الله عنه عنهم وغيرهم
wannan na farko kenan hadisin da yace man masa zakarahu fala yusalli hatta yatawadda kaga wannan shi ma hadisi ne am dukkan wanda ya shafi zakarinsa to ba zai salla ba sai ya alwala kaga anan ba a tantance ba kowaye inda haka ta faru to sai ya to wannan hadisi an rawaito shi daga Busra bint Safwan da Abi Hurairah da Jabir dan Abdullahi sai na gaba wa hadisi Qais وحديث قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس, يمس ذكره أعليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك بضعة منك بضعة منك مم. البضعة ita alqit'atu min al-lahm a larabci ya wannan ya shafi gaban sa yana tambayar manzon Allah mutum ya shafi gaban sa akwai alwala kansa manzon Allah ce la inna ma huwa bad'atun minka ai wani sashi na nan jinka dan ka alwala sai ka taba hannunka ko ka taba kanka ko ka taba kafarka sai ya ce alwala ka tawarware to haka dan ka taba gaban ka kuma alwala ka ba tawarware ba kenan abinda wannan hadisi yake nufi kenan sai ce me فهذان حديثان متعارضان في الظاهر الأول يوجب الوضوء من مس الذكر والثاني لا يوجبه فيرجح الأول على الثاني لما يأتي shi a wurin malam sai yake ganin hadisin farko shi za mu rinjayar sun yi ta'aru ko mun bincika tarihi mun kasa gane wanne ya fara zuwa sannan wanne ballanta na mu ce ahadahuma nasaka al-akhar ina fata an fahimta kuma la yumkinu al-jam'u bainahuma shi a fahimta su kenan tunda la yumkinu al-jam'u bainahuma me ya kamata mu yi dole mu yi tarjihi a hadihima al-akhar sai ya rinjayar da na farko cewa shine hadisin da yake za mu yi aiki da shi cewa dai shafar gaba yana warware alwala kawai mutlaqan kun gane ko saboda abin da ke tafi na dalilai na farko أولا أن العمل به أحوط yana ganin wannan shi yafi kubutar da kai sama da kace ka shafa alwalaka tana nan da kace ka shafa alwalaka ba ta nan sai ka sake to in ma tana nan ka sake sallar ka ta yi ko bata yi ba amma mukaddara ba ta nan sai baka sake ba abin da za shi ne abin da suke kira ihtiyazi din dan dai kokarin fita salin alin fita lafiya annahu ahwat wato hanyar su tafi hanyar zaman lafiya idan kai rinjayar da hadisin farko na ɗaya kenan na biyu ثانيا لأنه أكثر طرقا ومصححيه أكثر sannan hanyoyinsa sun fi yawa yana da asani da yawa sama da wancan hadisi na biyu sannan waɗanda suka inganta shi sun fi yawa sama da wanda suka inganta na biyu duk wannan abin da yake amfani da su turqut tarjih ne da su malamai suke amfani da su wa hiya kulluha ta'udu ila sanad domin ka kasratu turuq ta'udu ila sanad sannan at-tasih shi ma ya'udu ila sanad eh ثالثا لأنه ناقل عن البراءة الأصلية Mm.
وهي عدم إيجاب الوضوء Mm.
والناقل يقدم على المبكي sannan idan muka lura shi hadisin da yace idan mutum ya shafi gabansa lalle ya alwala shi ya kawo maka sabon hukunci ne lokacin da musulunci ya zo a karan fari ba haka ba yake lokacin da musulunci ya zo shafa ba ta warware alwala sai daga baya sai aka ce shafa tana warwarewa wato a farko da ba ta warwarewa ba dan nasu ya ce ba ta warwarewa ba a'a bakan alal bara'atul asliya abin da ake kira al bara'atul asliya tun farko da ba a ce komai akai ba an yi shiru an kyale to sai nasu ya zo ce idan ka taba gaban ka sai ka yi alwala kaga ya cire ka daga al bara'atul asliya amma shi nasin da ya zo ya ce a'a ba sai ka taba idan ka taba gabanka alwalarka tana nan bata abin nan ba shi bai kawo maka sabon abu ba dama albaratul asliya alwalar tana nan to tsakanin wanda zai baka sabon hukunci da wanda zai kyale ka akan albaratul asliya wanda yafi wanda zai sa- wanda ya kawo sabon hukunci wanda ya cire ka akan albaratul asliya shine li'annahu naqilun an albaratul asliyati وهي عدم ايجاب الوضوء البراءة الاصلية دي شيء رشن واجب الولاء والناقل يقدم على المبقي wanda ko ya ɗauko ka daga albaratul asliya ya baka sabon hukunci ya fi nassin da ya kyale ka akan albaratul asliya saboda me لأن مع الناقل زيادة علم حيث أفاد حكما شرعيا ليس موجودا عند المبكي على الأصل yace domin shi kaga wanda ya ciro kadin ya baka wani sabon ya baka wani sabon ilimi yadda ya fa'idantar da kai wani hukunci na shari'a laisa mawjudan inda mubqi wanda in mun dauki hadisin da yace alwalad tana nan to shi bai kawo wani sabon hukunci ba alal asli akan yadda yake dama a asali wa hadha inda jumhur amma wannan abin da ya faɗa haka jumhurin malamai suka ce sai ce me والترجيح هو أحد الأقوال في المسألة Mm.
ومن العلماء من قال بالنفس ومنهم من قال بالجمع mumtaz yace at-tar- wannan ra'ayin jumhurin malamai kenan wa tarjihu huwa ahad al-aqwali fil mas'ala rinjayar da wancan hadisi akan wancan ɗaya ne daga cikin zantukan da malamai suka faɗa a wannan mas'ala wa min al-ulama'i daga cikin malamai kuwa man qala bin nasakh akwai wanda ya dawar a'a ahaduhuma nasakh al-akhar wa minhum man qala bil jam'i cikin su kuma akwai wanda ya ce a'a hadisan jam'in su ya kamata a yi to wajen jam'in kuma sai suke da ra'ayoyi daban-daban wani ya ce abin da ake nufi da man masa zakar hufu la tawadda ana nufin in ya shafi gabansa da nufin jin daɗi amma wanda kuma idan ya shafa aka ce Allah tana nan ana nufin wanda ya shafa ba da nufin jin daɗi ba kaga idan ka dauki wannan ka bashi wata ma'ana ka dauki wannan ka bashi wata ma'ana sun ci karo babu wani cin karo da kuma waɗanda suka ce a abin da ake nufi idan ya shafi gabansa da niyya da niyya ya ɗauki hannunsa ya kai kan gabansa kuma yana tana cewa alwala yake yana da alwala to wannan a lokacin alwalarsa ta warware amma wanda ya shafa ba da niyya ba kamar ya yi wankan janaba ya alwala a ciki ya tashi zai sanya kaya sai ya shafi gabansa ba da niyya ba ko bisa ga mantuwa to wannan inda ma huwa bab'atun minka zai aiki da shi wanda ya shafa da niyya kuma a fale tawadda kaga dai shi ma nan gurin duk akwai tarkifu tarkifin da muke- ta'khirin Suna akwai kawo tarkifin tarkifu da mutum da dama.
tarkisin A akwai takaice kuma dai- tarkifu taghirin wannan misali da ya Waɗannan kawo abubuwa guda bakwai.
ya kawo shi Na ne ji a ina bisa haddace ga suna ra'ayin biyu.
waɗanda suka Amma da wani yasa a ce wace.
nu'amilu Ina haddace hadaini na waƙar ta kuma da haddace na zuba.
bi tarjihi Suna- suna da ahadihima ala al-akhar duk tarkif inda ne zalika tarkifu isqat yasluhu tarkifu هذان tanfis الحديثان tarkifu ibdal مثالا tarkifu taqdim لما نحن فيه tarkifu ta'khir ولكننا إذا اتجهنا إلى أقوال أخرى في المسألة كالذين قالوا بالنسخ أو الذين قالوا بالجمع فكيف والشرط إذن تخفيفاته لا خمسة يصلح الحديثان مثالا لما كما نحن قد رسموا kun gane تخفيف اسقاط تخفيف To, اسقاط ina ga sai mu dakata a nan gudun saboda yawa akwai lacca a wasu wani amfani تخفيف wadda ta shafi mata ya ابدال kamata kuma وتقديم جلي sai an je kan kare zan dakata da ليس yawa تخفيف تاخير wato yana da kyau duk waɗannan amsala ku rika وتنفيذ kiyaye وقد- su sosai da sosai تخفيف تغيير haddacewa mutum ya وزاد haddace قليل.
musamman amsila mutum ya haddace su idan hadisi ne mutum ya haddace shi ya haddace wani wannan sune rubutu yana da tafsifat kyau shari'a duk inda kaga an wa wajen mutum tattaunar sauki ilimi sai ga amfanin mutum akan ya sauka daga Aya kan wani ta cikin asali ya hadisi koma sai ya ne ko ya yi bar aya.
wani abu saboda Surar sauki da a take shari'a to takhfif Yana da ake kira kyau.
ta sauƙaƙa daga dan annabi da haka sauƙaƙa wa ɗan hawa ilimi bakwai ba wai lana ɗaya bane yake da taruwa kuma gaba ɗaya, abu a daga hawa nan daga nan ne yake shida da su kuma asbab abin da ke jawo Allah ya maka sauki a shari'a su bakwai ne Mm.
Mm. ka gani akwai al-ikra akwai an-nisyan akwai al-jahl duk shi ma yana ɗaukan akwai wannan al-usr al'ar akwai al-mardu na sifar akwai abu kenan as-safar.
ba inna ma huwa al'ar saura daya bijiro da abu a nuna mutane wa naqas sai naqas su to bakwai suke sawa alhamdulillah Allah ya mutum ah, sai mako na gaba sabar su da ake Allah kira ya kai mu.
asbabu takhsifati shar'i za mu yi karatu na ranar asabar kila na ranar hadi daidai sai dai in mun zo asabar din za mu iya sani kuma ina jan hankalinku akan zuwa akan kai latti din baya da kyau Ne. sai kwarai kuwa yasa ka tsaya latti baya anan da daɗi idan mutum ya latti yakan kwari kansa kuma yakan cutar da shi mai karatun Allah samu dace subhanakallahumma wa bihamdika sallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik